ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء hudu ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha biyar ga watan yuli ko julai kai yuli shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka da waje fi ziki sunnatu wal kitabul aziz na babban malami da sulaka wa abdul aziz al-badawi muna kuma cikin kitabu salati mun fara da kan sallar juma'a za mu tashi shafi na ɗari da tamanin da ɗaya darasi nawa abraman talatin da bakwai za mu tashi mun yi darasi talatin da shida za mu tashi darasi na talatin da bakwai mala ya ce wujubul insafi wa hurmatul kalami asna al khutba paragraph na karshe a shafi na ɗari da tamanin da ɗaya wajabcin yin shiru da kuma haramcin yin zance lokacin da liman yake khutba wajabci na yin shiru da haramcin yin zance lokacin da liman yake hutuba ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi dina da mun Allah tabbata gare shi ce idan kunta li sahibika yawm al-jum'a idan ka ce wa sahibika abokinka ranar juma'a kace da shi an sit yi shiru wal imamu ya khutubu al-hali liman yana hutuba faqad lagauta to kai aikin banza faƙar lagauta shi ne wato allagau huwar kalamun baɗi zancen banza wanda wato abin da bai kamata ba sai ta za ka ji wasu ba da suna magana tun da kayi abin da bai kamata ba ka samu sallar zuwa amma kana da karancin cikin ladan sallar zuwa domin kayi abin da zai rage ma lada to shi ne faƙar lagauta wannan kuma hadisi ne wanda yake bukari musulun da sauran malamai sun rawaice shi matsala ta gaba gini bima za tudrakul juma'a wannan shi ma tambaya ce ma sosai za ka ga da yawa mutane suna yi da me ake riska sallar juma'a ne idan ka samu inda magana jam'i a yana magana in ka zo ka samu ta hiya ma ta limami ka samu jam'i ko to amma riskar sallar juma'a ba shine malam zai magana salatul juma'a da raka'atan ita sallar juma'a raka'a ce guda biyu bi jama'a da ake yin cikin jama'a faman takallafa anil jama'a duk wanda yi wato yaki zuwa ta shine takallaf wanda bai je sallan wato juma'a ba mimman la tajibu alaihi alaihi juma'a daga waɗanda juma'a bata waje ba gare su ba au kana ma'zuran ko kuma idan su suwa juma'a bata waje ba gare su ba mutum nawa ƙananan yara mace mara lafiya matafiyi hudu ka fada bawa ba sha Allah saboda haka su biyar da ba aka muka lissafa satin da ya wuce su biyar su sai yake cewa au kana ma'azuran ko mutum bai yana da uzuri sallar zuhura sai ya zalla azhar kawai arba'a raka'atin ya raka'a hudu wa mana da raka raka'atan ma al-imam duk wanda ya yi raka'a tare da limami kuma shi wannan to yanzu za a yi magana akan shi kuma nasa hukunci inda ya riski raka a tare da liman fakada da rakar salata a da rakar juma'ata duk wanda ya riski raka a ɗaya tare da liman ce ya riski sallar juma'a ya ake riski raka a shine samun rukuni idan liman ya dago daga rukuni kaza mai mala yake so faɗa a nan raka a ta biyu ka zo ya dago daga rukuni raka a nawa zaka biya hudu raka a ta biyu ka zo ya dago daga rukuni baka samu ko ɗaya ba kaga hudu za ka yi shi ne abin da muke faɗa amma idan ya zo da maraka ɗaya to zai yi ciko ɗaya kawai ya isa ana abi hurera annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an karɓo daga aba hurera Allah ya kara masa yadda lallai annabi kira da mun Allah tabbata a gare shi kala yace mana da raka raka'ata duk wanda ya riski raka'a ɗaya min salatil jumu'ati a sallar juma'a fa kada adraka salata sai ya riski sallah shikenan an gaba mala ya kawo da ruwa ulgani da ya ce hadisi ne mai kyau gaba ta gaba shine as-salatu qabla al-jum'ati wa ba'daha sallah kafin juma'a da bayanta ta nafila fi an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace man iktasala yawmal juma'a duk wanda yayi wanka ranar juma'a thumma atal juma'a ta sannan yaje juma'a fa salla ma qaddara lahu ya sallaci nafila irin abin da Allah ya hore mai ya sallata thumma ansata sannan ya jiru hatta ya furuga min khudubatihi har sai da liman ya gama hudubarsa ثم يصلي معه سنه تاجي صلى تعالى الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى za a kafarta masa zunubin da ke tsakaninsa da wannan juma'a da wata juma'ar mai zuwa da wannan hadisin mun biya shi a baya wa fadlu talatati ayyamin da rarar kwana uku kwana goma ce shi hadisin nan mun san shi fa man ja'a qabla al-jum'a duk wanda ya zo kafin juma'a fa li salli ma sha'a ya sallaci abin da ya so min gaini hasirin ba tare da iyakancewa ba ba tare da iyakancewa ba kawai za ka zo ka ce wa mutum kazawa sai dai raka'a kaza a ka kyale shi da abin da ya gada mai hatta ya karu da imamuhu har sai limamin ya fito amma ma yu'rafu al-yawm to amma abin da muka san shi a yau din ana cewa bi sunnatil jumu'a wai ana kiran wata sallah sunnatul jumu'atil qabliya inda kana bibiye bibiye za ku ji ba ku saba jin sunan ba amma kana duba littattafai za ka ga ana kawowa sunnatul juma'atul qabliya wai sunnar sallar juma'a kafin sallar juma'a sunnar kamar da ake cewa tahiyatul masjidi raka'atul fajr an gane ko to shi ma wannan wai sunnar sallar juma'a fami ma la asla lahu to wannan ba ta da asali ko zan ya ake yin ta yanzu ne bayani ita ce kawai sai liman duk mutum ya zo karfe sha ɗaya yi ta sallah ya ta yi yana zaune ya gaji ya zaune yana ta tasbi ko karatun alkur'ani ba zai tashi yi ba sai wa sai liman ya zo ya hau mumbari ita ce sunnatul juma'atul qabaliyya wannan ba ta da asali ba ta da asali ya bai ba yanzu ya shigo ba ku gane da bambanci wanda ya shigo yanzu kuma kistinsa daban ya shigo ne liman yana hudu a wannan kistinsa daban zuwa da kenan tahiyatul masjid zai amma wannan bayan zai shigo wai yana zaune yana ta sallah ya yi salloli tun sha da ya zo ba zai ƙara yin wata sallah ba zai liman ya zo ya hamun ba ita ce sunnatul juma'a alkabaliya akwai wanda suka kirkiro wannan sallah to ba ta da asali an gane ko yawwa to shine ma ne yake fa innal ma'luma abin da yake sananne shine annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance kana ya kasance idza faraga bilal min al-azan idan bilal ya gama kiran sallah akhadha fil khutba kawai sai fara khutba walam yaqum ahadun yarka'u rak'atayn al batta ba wani da ake samu ya dage raka'a biyu yanke ba taba samu wani yana sallah raka'a biyu ba sai da lokacin yana zaune sai da annabi ya zo ya hawo kan minbari kawai ya tsara sallah ba samu ba an gane wannan ko sai ce albatta shine yanke shi za a gudana cewa mai sai karanta sai yankan batta yankan albattatu shine abin da yake yanke za ga yanke wato nan da nan za a gama da shi to sai yake ma ya yanke ma magana cewa babu daya ko rubabbiyar magana babu walam yakun illa adanun wahidun sannan yake kuma ba a yin wasu kiran sallah ba guda ɗaya ba wanda muka biya fara biya kafin mu gama wannan littafin a tsarin musallin za su ji har wato lokacin da aka fara kiran sallah biyu sai da malam mai shawi ya faɗa a ɗaurin sallah cewa asali kiran sallah ɗaya ne to so da aka illa a zarin wajin sai kiran sallah ɗaya ba mata ka nuni salluna sunna to sai ya tambaya ce to yaushe suke sallatar sunna yaushe ake yi tunda an ce wannan sunnatul qabaliyya din ba ta da azali to yaushe ake yi wa amma ba da bayan sallar kofa in ja a sallah arba'a in mutum ya ga dama ya yi sallah raka'a hudu أو اثنتين كوبيو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة إذا أنكو يصلى تصلى الجمعة فليصلي بعدها أربعة ويصلى ركعة باين أن إذا bayan an gidan shi ma malamai suna ta magana cewa kada ka yi immediately don sai wasu kan ka sa wasu shakku ya zama to an fara watsewa ko kuma bayan fara watsewa kai canza guri to shi kenan an fara watsewa kaga duk an fara kowa ya san an gama juma'a yanzu to yi za a ga wuce an daɗe kowa ya fice daga masallaci sai su tashi to amma abin da ya kuma bai fara bane koma gida kai kamar yadda zamu ji a hadisi ibn umar وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة النبي يا كتن في بايع صلى بايع الجمعة حتى ينصرف حتى يقوم كده فيصلي ركعتين في بيته sai ya idan zai je sallah raka biyu a gidansa an ji wannan ko to sai da adabu yawmil jumu'a ina so san ja karatun ne dan mu taba idi domin daga wannan sai idi in ba idin ba za mu iya gaba shi ba amma za mu taba adabu yawmil jumu'a la daban sallar jumu'a yustahabbu li kulli liman arada shuhud al jumu'a an so ga duk wanda yake zan halartar sallar juma'a an yi amala bima fi hadhihi al ahadith yayi amfani da abin da yake cikin wayannan hadisan عن سلمان الفارسي قال سلمان الفارسي يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصل رجل يوم الجمعة با wanda zai wanka ranar juma'a wayanta wayata da haru kuma ya tsaftace kansa mata da a iya iya wata mina duru da daga sarki wayata hiri ya shafa mai min duni daga man da yake dai au ya masa min dini bai ji ko ya shafa wato a firarin da yake gidansa kuma ya furu sannan ya fita bala ya fariku bayna sunaini ba tare da ya rarraba tsakanin mutum biyu ba me yake nufi da wannan yanzu masallaci ta tsallaka jama'a shi ne za a raba mutum biyu shine ana zaune yake wa mutane haka yadda ake yi din nan ya buɗa su ya wuce to ba tare da ya yi wannan ba sun mai salli ma kuti wa lahu sannan ya sallaci abin da Allah ya rubuta zai sallata sun mai yunsitu sannan zai yi shiru idan ka kallama limamu idan liman ya fara hudu ba illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra duk wanda ya haka to ba sai sai an kankare wanda zunubansa da karin wannan juma'a da wata juma'a daban wane mu wa ana bi sa'id qala abu sa'id al-khudri yake man iktasala yawm al-jum'a duk wanda yayi wanka ranar juma'a wala bi min ahsan thiyabi ya sanya mafi kyawun kayansa wa masa min dinin ya shafa wani turare in kana inda idan yana da shi ثم أتى الجمعة سنيجي صلى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس bai ƙetara wuyayen mutane ba wato kafaɗin mutane bai ƙetara mutane sun masalla ma ka taɓa lahu lahu sannan sallata abin da Allah ya rubuta zai sallata sun ma an sata sannan ya shiru idan ka daga imamu idan limamu ya fito a tayin furuga min salati har ya gama sallarsa kanat kafaratan lima baina to wannan zaka zama maka kafara tsakanin ta wa bainal jumu'ati allati qablaha da juma'a da take kafin ta kaga ta ci guda kenan da mun biya a baya cewa har da ƙarin kwana uku kwana goma wani abi huraira kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abu huraira Allah ya kara masa da yake yanzu kira da mutum Allah tabbata gare shi yace idza kana yawmul jumu'ati yawmul jumu'ati idan ranar juma'a kai kana ala kulli babin min abwabil masjidi mala'ikatu ana samun wasu mala'iku a kowace kofa daga kofofin masallaci kowace kofa in kofa hamsin ce ko kowace da mala'ika yaktubuna nasa suna rubuta sunayen mutane ala qadri manazilin gurgudan wato matsayin al awwal fal awwal wanda ya fara zuwa a farko shine a farko fa idza jalasa al imamu da zarar liman ya zauna akan minbari za a fara kiran sallah dawawu zuhufa sai su nannade shine dawawu sai su nannade takaddun wanda suka zo don rubutawa yau ma na ɗauyi sama'a kaɗan yi sijilli bil kutub na ɗauyi sama'a shine kalmar ranar da zamu nan nade sama kamar yadda ake ɗauyi an ake nan nade rijista ko takarda haka Allah zai nan nade sama mai gaba ɗin waja'u yastami'una dhikra su ma mala'iku sai su suna jin wato ambatan Allah da tunatarwa wa matsalul muhajjir misalin wanda ya yi samba ko kuwa shine muhajjir an gane ku yawwa ai allazi yamshi ila salati bi awwal waqtiha wanda yake zuwa sallah karfe 10 ko 11 kaga ya tafi masallacin juma'a to saboda haka da shi yake magana to sai yake allazi wato kamatal allazi yuhda yuhdi budana kamar wanda ba ya da sadakan rakumi ne shine wato budana din kamar wanda ya ba da sadakan rakumi ne wajen lada sun makallabi yudi bakara wanda ya zo bayan sa'a kuma shi kuma kamar wanda ya bada wato sani sun makallabi yudi khamsa sannan kamar bayan shi wanda ya zo bayan sa'arsa kamar wanda ya bada rago ne sun makallabi yudi dajaja sannan wanda ya zo bayan sa'arsa kamar wanda ya bada kaza ne sun makallabi yudi baiba sannan wanda ya zo bayan sa'arsa kamar wanda ya bada kwai ne daga baiba sai su nan da ne ta a ƙarshe ke yi sunan naɗi rijistar su wanda ya zuwa na hudu ba kenan saboda haka shi ba a rubuta sunansa a nan gurin ba wannan hadisin ne yasa malaman malikiya suke gabatar da yin layye da rakumi ya fi falala akan komai an fahimta da kyau ko saboda hadaya da kuma wannan ana magana akan shi ne amma wasu kama a hanabil suna ganin rago ya fi an gane ku saboda aka kai wannan Allah ya hore maka kawai ma yustahabu min al-azkar to abin da ake so mutum yayi na daga zikirai wal adi ayyati da addu'o'i yawmal juma'a ta ranar juma'a ala wani na farko al iktaru min as-salati yawai da yin salati wal salami da wato sai wato tsira da aminci ka rika yin salati ga annabi alaihi salatu wasalam shine ala nabi sallallahu alaihi wasallam an auti bin auti qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتي إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة حقيقة مفي ينا دقا مفي جرمان قوانا جنكو شين ورانا الجمعة ليسا فيه خلق آدم رانا أكا لسا النبي آدم عليه السلام وفيه قبيضة رانا أكا لكرنسا وفيه النفخ رانا لا يبزلقه وفيه الساق رانا ذا أسوم قبادي ونن فإذا نفخ في السور فتعيق من في السماوات ومن في الأرض إلا man sha Allah saboda haka wannan tuban da an buɗe kawo kowa zai tuba a ranar ne fa aksiru alayya min as-salati fi annabi yace ku yawa da yi min salati a wannan rana fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin sallaku a babbu jirowa ce a gare ni sallaku ba qalu ya rasulullah sai ce ya ma ikin Allah wa kaifa tu'radu abwan domin salatin ku abun bujirowa ne a gare ni ku yawa da yi min salati za a rika da kaiwa annabi salati sai a ga ya cewa wani dan wani ya yi masa lati qalu ya rasulullah sai sabai suka ce wa kaifa tu'radu alayka salatuna ta yaya za a bujiro ma da salatin da muka yi ba wa qad aramta alhali ka riddige shine aramta riddige shine kashiya ya ya riddige um ayat da nake so in tuno kasa kasa can da take magana akan wannan فقال يجي إن الله عز وجل حقيقة أبنجي من أوكتين سركي ya ce kada harama alal ardi lalle ubangiji wanda kucin sarki wato mai girma da buwaya ya haramta wa kasa an ta akula ajsadal anbiya ta ci jikunan annabawa Allah ya haramta mata ita kasa ba za ta ci jikin annabawa ba ko shekara nawa ne aka je za ta samu annabi yana nan a kwance saboda haka ba za ta ci jikin annabawa ba na biyu abubuwan da ake so a yi al-iktaru qira'atu suratul kahfi karanta suratul kahfi ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratul kahfi fi yawm al-jum'ati duk wanda ya karanta suratul kahfi ranar juma'a ba lahu min an-nur za wato haskaka masa haske ma bainal juma'atain tsakanin wato juma'a guda biyu kun ga idan mutane suna bibiya za ku ga an samu sabani tsakanin malamanmu wanda wani yake sukar hadisin ma Dr. Sani yana sukar hadisin karatun suratul ghaib ranar juma'a Dr. Bashir yana da kwallon dinsa kuma gaskiya wato hadisin gaji nan ma albani ya ce hakan ne wata kila shi wani ganin akwai daga isna da akwai wata matsala amma iya bincike na ni ma abin da na bincika da na ji wannan din karan na buga zuwa da cewa za a karanta suratul ghaib an gane ku to saboda haka amma dai za ku ga suna da wannan sabanin sosai cewa wani yana ganin ya inganta amma dai a irwawun galin ka koma za ga wala albani ma ya inganta jadidi ne mai kyau rai kuwa to sai yace na uku al iktaru min ad du'a yawaita yin addu'a raja an yusadi ba sa'ata al ijaba saboda fatan ya dace yusadi ba ya dace sa'ata al ijaba lokacin ansa addu'a an jabir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace yawmul jumu'ati ya bada ranar juma'a yace itnata akrata sa'atan la yujadu biha abdu wato wata sa'a goma sha biyu ba wani ba bawa da zai same ta musulmin musulmi ya tsalu Allah azza wa jalla ya ne roki Allah ya girma da buwaya wani abu a wannan lokacin to anan sa'a shine wata malai suke ta fassara awa goma sha biyu ne ko sakan goma sha biyu ko ko a minti goma sha biyu shine da da ko suka ce sakanni ne to da ku ai sai gaba da kadar da sakanni ne wanda suka ce mun jira ne to to dai dai ba wanda zai dace da wannan lokaci ai ma awa goma sha biyu ne da yawa za a dace saboda haka yi ba ake ganin ba ba awa sha biyu bane domin akwai hadisin da ya zo yana nuna cewa lokacin yana bayan la'asar to ka ko bayan la'asar awa sha biyu ce a bayan la'asar to saboda haka ƴan mintuna ne ko kuma yin sakanni amma fi ɗauka a mintuna ko da mintuna ne kaga ai wai da yawa minti sha biyu yanzu ya zama ma'anar minti sha biyu to sai yake cewa to ba wani bawa da zai dace da wannan lokacin ya roki Allah balta wato ba dai sai Allah ya ba shi abin da ya roka balta mai zuwa akhirat sa'ati shikenan da gurin yace ku neme ta a ƙarshen lokaci ba da salatil asr bayan zalal asr to kawo ko tunda bayan zalal asr ne mun tira yake ne ko sakanni Allah ya dace da mu to sai yace aljuma'atu fil masjid al-jami' yin sallar juma'a a masallacin da ake haduwa ana aisha ta kalat da na aisha ta ce kanan nasu yadda na wa buna ko yanta buna kai yawmal juma'a mutane sun kasance a lokacin su suna yin wakilci shine daga na'ibanci suna wakilci ranar juma'a min manazilin daga gidajen su wani awali daga sasanni abin nufi da wakilci shine tun da saboda nisan guri a wannan lokacin su a wannan lokacin ba sai mutum ya fita tun daga nan ya tafi har misali ga wani da musallar juma'a saboda na farko ba yawan jama'a an gane ko sannan kuma za ka ga wato tunda ba yawan jama'a ba ko masallatan da yawa tunda yawan jama'a yake da yawan masallaci a yau dai to ba shi da yawan jama'a sai ga gurin da yake da juma'a yana da nisa wani sai ya hau da ni ko wani sai ya hau abun hawa ya yi takakiya to sai suke mudawa ba kawai sai wani ya ji a bakacin wani ba sai an je duka ba wa ne zuhuri anna ahla dilhulaifa imam zuhuri yake cewa mutanen dilhulaifa shine miqatin ahlul madina to wannan gurin gefen madina ne kanu yajma'una ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam duka sun suna tattaruwa tare da annabi alaihi salatu wasallam sai yake jami'i wa dalika alama sirati sittati amyal min al madina tafiyar da suke yi ta kai mil shida mil shida wani ala bin abi rabah adawi bin abi rabah babban malami wanda aka ce wannan malamin babban tabi'i ne babba ya haɗu da sahabbai sun kai ɗari biyu sannan Allah ya masa wato baiwa dai in anan ne yanzu bara zai domin kan yayi rabin jiki ne jiki haka za ga gefen jikinsa idan sa ɗaya ya ganye hannunsa na dama da waye har ya zanto kamar mai faralai haka yake amma Allah majirai suka je gurin Abdullahi dan Abbas da Ibn Umar in dai mutum dan maka ne zai sai su daka musu ce ga kutun da a da'u za ku zo nan duk abin da kuke nema a da'u zai gaya muku saboda baiwar da Allah ya masa saboda haka babban malami ne kwarai da gaske kuma zai da yake kara aljirin kawai yana zaune a gurin kwanan da shi ne masallaci to shi kare yake cewa kana alu minan mutanen minan sun kasance ya hazuru na juma'a ta makka tun daga minan suna tafiya sallar juma'a a makka wanda ya je ya san ina ne minan to tun daga gurin da ake zuwa a kwana to saboda haka qala al-hafiz fi talqis hafiz ibn hajar yake cewa talqis mujalladi na biyu shafi na 55 lam yunqal ba taba cirowa cewa annabi nabi sallallahu alaihi wasallam azina li ahad fi iqamati al-jum'ati fi shay'in min masajid al-madina cewa ya ba da izini wani yaje ya tsayi da juma'a an gane ko yaje ya yi juma'a fi shay'in min masajid al-madina daga cikin ƙananan masallatan madina kawai je ya kafa na da masallacin yayi yace ba taɓa samun haka ba wala fil quran lati qurbaha ko cikin garuruwan da biranen da suke kusa da su annabi bai taɓa ba da umarni a haka ba domin abin da ake so haɗuwar in aka ce ko ina nan a maida shi juma'a can a maida shi juma'a can sai ga taruwar da ake bukata babu ita amma idan jama'a haɗu jama'ar ta bukata ya haka ya halatta yi an fahimta da kyau ku amma ba daidai bane za a ce duk masallacin wato jami'i kawai ya zama juma'a shikenan manufar juma'a ta sauka idi tima'u juma'atu wal idi fi yawmin wahid haduwar idi an gane ko da kuma wato da juma'a rana daya idan jama'a juma'atu wal idi fi yawmin wahid malai yake to kun ga wannan shi ma wani matsala ce wai da za a sai kai ruwa rana ai an yi a karamar sallah ko to sai yake idan juma'a ta haɗu da yidi a rana ɗaya sakatatil juma'atu to juma'a ta sauka amma sallar ayi daga wanda ya sallar idi to anan ne wani suka kasa gane zantukan sai suka ɗauka an yaje musu juma'a kawai mutum ya zauna ba zai azara ba ya ci gulin wallahi tallahi to sai yana cikin maganganun da shi da na jina adda'ima da ta zauna ta ce duk wanda ya dauki wannan fatawa cewa ya ji gurin to ya dau fatawa gurguwa wanda babu ita abin da ake nufi da an yafe shi ne ka zauna a gida wace ka je juma'a ba kai azahar shi ne abin da ake nufi ka yi azahar ranka a gida to shi ne bara ku ji an zai bin arkam tsala sallan nabi sallallahu alaihi wasallam na ida wasu na kafa wuce a yi ga abdullahi dan zubairu nan ya ce wato shi ba zai fita ba an ga bai ma fita ba da yaje sallar idi ya zama a gida sai aka ce almajiran da suka rawaito aka ce muku an ce muku bai sallah azahar wani ya yi azahar a gida an ga dai bai fito ba amma ya yi azahar din sa gida sallan nabi sallallahu alaihi wasallam al-idi annabi ya yi sallar idi sun marakata bil juma'a sannan ya yi rukusa sauki abu da sallar juma'a sai ka dauka wai an sauki ina fakali yake man sha an yi salli fa yi salli to wannan kalma ta ta ka ba ta tajwidi wanda yake so ya sallar ya yi sallar sa sai suka dauka cewa eh kawai an yaje ba azar wannan kuma da kwabbiyar fatawa ce duk fatawa ba wani malamin gidi da yawa da fatawa cewa ba za a yi sallah ba yawa zo da aka fatawa daidai shi ne za a yi sallah wa yusabu lil imani an zo ga liman an yi qimar juma'ata wato ya tsaye da sallar juma'a ya tsaye da ita liman shahada man sha'a kun gane shi liman ba a so liman ya dau wannan rukunin misali duk da ya san da hadisin to in ya zo sallar idi ya dawo ta juma'a eh saboda in ba haka waje zan to gaba ɗaya kuma ba ba a sallar juma'a ba ga mutane sun zo sun gaba da mai ce to shikenan wajaba sai kowa ya koba to shine an aka ce an zo liman ya zo ya sallar juma'a duk da rukutar da aka yi ba da ya tada man sha don wanda yake sha'awa ya zo ya sallar man sha shuhuda wanda yake so halatta wa man lam yashhadu al-ida to wanda bai samu idi ba fa ka ka haramta masa yin juma'a kuma wace ce wajibi dan Allah nafila tana saukar da wajibi ba ta saukarwa to shine ana bi wayar annahu radiyallahu sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace kadi jama'a wato kadi jama'a abu hurairah yace kai lalle annabi alaihi salatu wasallam ya ce kadi jama'a fi yawmikum hadha idani yau dai idi biyu ya hada a wannan ranar ta fa man sha ajza'ahu min al-jum'ati duk wanda ya zo to sallar idi ta yi sar masa daga sallar juma'a wa inna mujammi'una annabi yace amma mu kan hadawa zan to khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka fito tunda annabi ya hada kai ma ka fito ka hada yawwa haka aka yi sallah karaman nan ko da yake sallah karaman nan ma da sauki shekara uku baya ko biyu da aka yi wannan shine aka yi ta ta takuza na'am a ba ustaz ga shi na yanzu zai gaya ma lokacin da ake idi yanzu za ka bi sai ka ba kan ka amsa salatul idaini sallar idi guda biyu karama da babba hukuma hukuncin da salatul idaini wajibatun ala rijali wan nisa sallar idi shi yana da ra'ayin cewa wajibi ce amma ka gama likiya ta suke sunna ce mu akkada ko a to idan wajibi ce za ta so wato zai ta kore wannan wajibin da magana da muka gama kenan shi kenan wajibi ya sauke wajibi amma da ce mafi inganci sallar idi sunna ce mu akkada wa salatu da idaini wajibatu ala rijali wan nisa sallar idi wajibi ce akan maza da mata limu wa zabatin nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha hadisi wa saboda kwaitarwa da annabi yayi me yasa baka ce saboda wajen ta wanda annabi yayi kai kace saboda kwaitarwa wa amrihi bil khuruj laha da umannin da annabi ya cewa a fito a fita zuwa gare ta an umri adiya qalat umma adiya tace kunna umarna an nukhrij al awatika an umarce mu da mu fitar da wato al'awati ga ‘yan mata ba fito da su zuwa ga indi wa zawatul khuduri da kuma wanda suke su kuma sun fara al'ada ma su ne zawatul khuduri an gane ko saboda haka zawatul khuduri shine waɗanda sun riga sun fara salamu alaikum malaran gane abubuwan ya kokari da Allah na kawo kayan nan na yara na zuwa ce ka tafi sai eh to na ba wa wani kanin eh eh amma sai a musu light blue amma a yi koyi na kar a ce na yara ne ko ina ai yawa eh yawa saboda haka wannan shi ne to sai yake cewa um wa amri bil khuruj la oke sai yace wa dawatul khuduri dawatul khuduri jami'i ne na tidin su ne waɗanda ake yi in mace ta zama budurwa koyi ta ake sai a mata yadda rubuka a cikin gida ana ajiye su a nan su ne da wata kudu wancan kuma wadda take dab da balaga su ne al'awatik an gane ko wanda ku ta fara al'ada shekarar ta sha shida sha uku sha hudu sai a ɓoye saboda wato tsadar to sai a ɓoye sai banda matan yanzu ko duk suna jami'a to sai ce wa na hafsa binti siri hafsa binti siri babban malama ƴan uwar muhammad bin siri kana tace kunna namna'u jawariyana mun kasance muna hana ƴan matan mu an ya khurujina yawmal idi su fita ranar idi fa ja'at imra'atun kawai wata rana sai wata baiwa Allah ta zo ita kuma sahabiya ce fa nazalat ta sauka a gurin su kasra bani qalab a wato wato farfajiyar banu qalab anan ta sauka فاتيت واتتي في نجي فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تواد الأبار سوى وادو و مجن يرؤوتا ياي yaki tare da annabi alaihi salatu wassalam sun ta yaki rata gazuwa yaki goma sha biyu mutum ya uwata fa kana uktuha ma'ahu fi sitti gazawatin dan uwarta kuma tana tare da shi mijin na da ya koki shida cikin sha biyu fakalar ta ce fa kunna da kuma alal marza wata rana ta ce kai mun kasance muna tsayawa akan mara lafiya wani dawil kalma sannan muna ba wa masu raunuka a jikin su magani shine alkalma aljurha shine wanda suke da wato rauni miki fakalar ya rasulullah sai ta ce ya bakin Allah ala ihdana ba'asun sai mu tana da laifi idan lam yakul laha babu in ba ta da mayafin da za ta dora ko hijabi Allah ta kharuja in wato in ba ta fita ba fa kana sai annabi yace litul bis litul bisha sahibatuha lalle ɗan uwarta wato ta tufatar da ita min jilbabi a daga tufafinta daga nata mayafin ta ara mata wani hadnal khaira dan sa halatta alheri wa da'watul mu'minina da addu'o'in mu'mine abinda ake so ke ana so da halatta addu'o'in mu'mine shi za ake so su fita waqatu hayyuji yake yi doga lokacin da kai magana an yazi da bin kumaini ar-rahabi qala faraja abdullahi bin busr sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda abu annabi mai zura abdullahi bin busr ya fita ma'an nasi tare da mutane biyo mai aidi fitr a ranar karamar sallah au adha ko babba shakkar rawu fa an kara ibda al imam sai in ka yi ranar sai liman ya dan yi jinkiri bai fito waje wajen tara sai in ka yi cewa ba didi ba ne ai annabi ba haka yake ba fa kana sai ce inna kunna kad arafna sa'atana hadi yace mun san lokacin mu na yin wannan sallah wa zalika hina tasbihu yace lokacin da ake walhani bakwai da rabi takwas takwas da rabi saboda haka ba daidai bane a ja sallah har zuwa tara da rabi ko goma ba daidai ba ne ka ji ko to ballanta na kai ne kake magana a jasar zuwa a zahar eh lokacin wala haje zallahi idan sallah karama ce sai a sauri a gaggauto ko da rabin hawa ne in sallah babba ce a dan kara rabin hawa shikenan amma dai kar a ja sallah ta kai tara da rabi goma a duk yadda za a ja sallah wato zan zo daga bakwai da rabi zuwa tara shikenan ba shi ne a ai wala hawan nan lokacin da ne ana magana akan farkon lokacin wala lokacin wala da ma sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu saura eh duk wannan lokacin wala ne eh saboda haka amma lokacin idi farkon lokacin wala hina tadbih lokacin da ake a tadbih wannan sallar وذلك حين التسبيح كده هنا نقول واجو وقت ارتفاع الشمس لوكتين da rana ta daga kamar bakwai da rabi zuwa takwas takwas da rabi zuwa tara na'am amma baka ji me muka faɗa a cikin sallar juma'a wa satin da ya gabata me muka ce a da Allah zai iya tuno mai muka ce akan sallar juma'a nan har na kawo maganar malam mai alƙabi ya zume ikmalul mu'allim yawa kuma amma dai wata magana nake cewa akwai malaman da suka ce gaba ɗaya hadisan ma gaba ɗaya suna magana ne akan me cewa lokacin da rana ta yi zawali ko muka ce kusan ijma'i suka yi banda wato ma'amar bin hanbal da muka kawo muka ce yana da wani ra'ayi ko in za ku iya tunawa muka ce amma duk malamai sun tafi jumhur akan cewa lokacin sai rana ta yi zawadi za a yi azhar za a yi juma'a to saboda haka da a zauna lafiya sai a tafi eh amma wannan abin da ta kawo ni ba ta waje wani malami ya ce a yi haka ba ba ko wani ya yi tunanin cewa to a habari a haɗo wato juma'a da wannan a ba za a yi ba tun da ba ta bai ba ƙwarai kuwa alkhuruji ila musalla fita zuwa gurin sallah kun ga ce musalla ba masallaci ba domin fili ake zuwa wa min al hadisi sabiqa yana daga hadisan da suka gabata ta'lamu zaka san cewa daga hadisan da suka gabata zaka san cewa anna mahalla salati al-eid huwa al-qala gurin sallar idi fili ne al-qala'u dama ana ce uban daji ne saboda daji ake tafiya shine za a ce idan arada ahadukum an yadkhula al-qala'a shine gurin da yake gurin da yake babu babu me yake kiransa ba masallaci ba fili zai ta walaysa al-masjida ba masallaci ba fa kad kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju laha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita saboda sallah wa amila bidalika man ba'dahu wanda suke bayan annabi ma haka suka yi kowa fili yake wuta bai tal ko da da matsuginan na masallaci in dai ba ruwa ake ba in ana ruwa ya halatta a shiga masallaci ai an gane ku yawwa gaba ta gaba hal yu'azzanu laha wa yuqam shin ane mata kiran sallah da iqama ani bin abbas wa jabir bin abdullah qala abla da abbas da jabir suka ce lam yakun yu'azzanu yawm al-fitr ba yin wato kiran sallah ranar sallah karama wala yawm al-adha balladana babba wa an jabir radiyallahu anhu ma an allah adana jabir yace ba kiran sallah ne salati yawm al-fitr dan an sallah sallah karama ba yi ida ya kharuju limam lokacin da liman ya fito kaga a sallar juma'a ai liman ya fito ana yi ko to ita ba yi wala ba'da ma ya kharuju haka nan bayan ya fito lokacin da zai fito nan kuma bayan ya fito wala iqamatan ba iqama wala nida ba kiran sallah wala shay ba wani abu la nida yawma idin wala iqama wannan ranar iqara nana ta yi ba a kiran sallah ba ku ba a iqama ranar karamar sallah da in za a yi karamar sallah da babba to sifatu salati shi ne dama babba abin da nake so mu zo sifar sallar salatu na idi raka'atan ita ne sallar idi raka'a biyu yukabbiru fihi ma sinta ajrata takbira ana mata kabbara goma sha biyu sab'an fil ula bakwai a farko ba da takbiratul ihrami bayan kabbara harama nawa kenan takwas wa qabla al-qira'ati kuma ana yi kafin karatu mun gama da raka'a ta daya wa kamsan fi thaniyati sannan a biyar a raka'a ta biyu qabla al-qira'ati kafin a fara karatu kun ji ya fita to saboda haka wannan shine an kafiri shi ma kuma ba da ba da takbir ko bayan kaga shi din kenan yawa ai an kafiri bin abdullahi bin amr bin au ana bi an jaddi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi al-aidain sab'an fil ula annabi alaihi salatu wasallam yayi kabba a tsidi guda biyu sai yayi sab'an fil ula wato kabbara bakwai a raka'a farko wa khamsan fil akhirati sannan kuma yin biyar a ta biyu wa ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitr ana aisha Allah ya kara mata yadda tace annabi yayi kabbara a sallah karama wal adha da babba sab'an wa khamsan yayi bakwai sannan yayi biyar sai tace kiwa takbiratul ruku'i banda kabbara da ake tafiya ruku'i banda ita alqira'atu biya ya ake karatun ani nu'man bin bashir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil aidaini nu'man dan bashir yace annabi ya kasance yana karanta a idi biyu karama ko babba wa fil jumu'ati haka na a sallar juma'a bi sabbihi isma rabbika ala yana karanta sabbihi isma rabbika ala wa la taka hadithul gashiya yana karanta wannan raka'a ta farko sabbi ta biyu suratul wato halataka وعن عبد الله بن عبد الله قال خرج عمر يوم العيد akace sai na Umar ya fito ranar Idi fa arsala ila wato Abi Waqid al-Laythi sai aika wa wani bawan Allah Abu Abu Waqid al-Laythi yace bi ayi je in kare Nabi sallallahu alaihi wasallam a wato ya karau fi mithli hadha al-yawm jami annabi yake karatu a irin wannan rana in yazo sallah kala bi yace bi ka waqtarabati sa'a wataƙila a sallah karawa ya halata ta ko da ko kuma a ce a sallah babba a sallah karama sai kaf da iktaraba su sa'ati domin kaga baki buɗe ne lokacin ko kowa ya ji wani abu kafin ya fito a sallah babba kuma saboda ana so a wato a gaggawa ma zuwa a yanka ko ko ita ce ake jinkirta sallah babba sai kuma ya biya kaf da kuma wanda ya biya kafa da yake tarabatu wanda sallah karama ya biya kai alataka da da kuma sabbi sallah babba ko wata kila a taje muka yi wannan amma dai yadda liman ya zo ya yayi in ya ga dama yayi a sallah babba tun da an ce annabi yana biyawa ba a shirye su bayin ba yayi wannan a taje ne kaf da yake tarabatu sa'a yake tarabatu sa'a ya shakka al-qamar ka zan su yadda suke dukkan suna magana akan al-qiyama al-khutbatu ba'daha yin huduba bayan an yi sallah ali bin abbasin kala shahidu da yi da ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullahi da abbas yace na halarci idi tare da annabi alaihi salatu wasallam wa abi bakr da sayyidina abu bakr wa umar wa usman radiyallahu anhum ajma'in fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutba gaba ɗayan su suna yin sallah ne kafin huduba to as-salatu qablaha wa ba'daha shin ana yin sallah kafin ta ne da bayan ta ita sallar idi ana yin nafila kafin ta da bayan ta bin Abbas anna nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu yawmal fitr da rak'atai Abdullahi da Abbas yace annabi ne zai sallallahu yayi sallar idi raka'a biyu lam yusalli qablaha wa la ba'daha ba ga yayi sallah raka'a ta nafila kafin ta ba ko bayan ta to kaga nan da a karan banoni wanda da yaji ko zai wasu mantuwa ce wasu kuma tsabar san karanta ibada ne amma ba a sani ba eh ma yustahabbu yawmal idi to ga gabar da zamu zo mu tsaya abin da ake so a yi ranar idi wannan karatun yayi dace yayi mun fa'ida gaskiya ka maimakon ka ga ana dabbin sallah ne ko a ce mun yi wa'azin me zai a sallar sai zo gaba ga za a gaya ba a karanta ka aiwatar da abin da aka gaya ba eh me ake so mutum ya ranar idi al-awwal al-ittisal wanka ana ali radiyallahu anhu annahu sirila anil gusli an wata ina ali tambaya dangane da wanka ranar idi wa kana zai ce yawmul jumu'ah yace shi wanka na yin zare ranar juma'a wa yawmu arafa da ranar arba wa yawmul fitr da ranar karamar sallah wa yawmul adha da ranar babban sallah wala yin wanka shine wankan da ake yin sa na ibada ita ai malamai suke cewa babu wata rana da take nuna wa mutum alkiyawa sama da rana wato arba domin duk kudinka za ka zo cikin jama'a sai tilla ga kowa da fararen kaya sannan sai ka cire kaya ka sa farin likafai wa'azi ne da yawa a ciki ka cire kaya ka sa likafai shi za ka ce ba wata rana da sai kama da alkiyama fiye da ranar arfa babu ita ranar arfa kamar kana zo ga karama alkiyama kwatankwacin da to ga galla arfa Allah akbar to shine yake cewa na biyu lutu ahsani siyas abinda ake so mutum ya sa mafi kyawun kayansa ba sai sabo ba in baka da sabo Allah ya hore ma wani to sai kai amfani da wanda ya hore ma amma a goge su a saki rani wanda ba wai sai randa zai hawan nasara ko za a gurin budurwa ko kuma mafi kyau ba haka matasan mu suke yi Allah Ali bin Abbas kala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yawma al-Eid burjatan hamra Nabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana sa wani gyautu ko mayafi yana ɗaura shi wani ja wani ya ce annabi dan kwankwasiya a yawwa to saboda haka wani yanzu kafa hujja da wannan yace kaza kaza kaza to saboda haka hamra kai ma sai ka duba wanda ya dacewa da kai a yanayin ka an gane ko na uku al'aqli yawmul fitri ana so mutum ya ci abu ranar wato karamar sallah qabla al-khuruj kafin ya fita ana nasin kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yabdu yawmul fitri ana ce ce annabi ya kasance baya tambako ranar karamar sallah a taya a kula tabarati sai ya ci wasu dalilai shi ne ake cewa ka ci bara tamaratin ba ce tamrun ba guda ɗaya tamaratin saboda shi yana da nutrient shi da biyu saboda haka zai ba ka karfi a jiki ka ci bakwai sha ɗaya wannan duk fa'alun kyakkyawan fata na a shi ne yake bai maganar mara ba amma malamai suka zo suke fa'alu kyakkyawan fata saboda hadisin inna allaha witrun yuhibbul witra da shi suka amfani amma idan ka zo ma ibn nan ba ka ce baka yi laifi ba yawa ka ce yadda zai yi ka wannan kyakkyawan fata ne na hudu ta'khirul akli yawm al-adha jinkirta cin abinci ranar babbar sallah ran talata to sai ka jinkirta hatta ya kula min udhiyati har sai mutum yin ya ci daga abin layyarsa amma an ka tanna je da rigan ma kake ci ka ci kwacin ka kafin ka amma an kai zaka yanka abin da na faɗa ya karatun je kira lolo ya kamata wata san mu Allah mutum mu duk mutum an makara ada an yi kurakurai da yawa amma mutum Allah ya hure ma kana da dama zaka je waye dubu hamsin waye kaza daga ka sa gezina ya kamata ka yanka rago ya kamata ka yanka rago ka biyo kafin nake wa ma'azam ya na ce ma ka sai rago gunzuru na ce a rago za ka ciya wai ya biyo gunzuru na ce wallahi rago ka bata ka ciya to irin wannan abubuwan ka saba Allah ya taimake ka tun kana mataki sai ga ka dore kuma ibada ce ita ibadar nan Allah bai ware wa mai aure da mara aure ba cewa sai mutum ya aure al'ada ce yawa amma ba a ce mutum bai da iya ciwo baki ba ba yi wannan magana ba sai ka jira na kai da zan mana ai koma da shi daga daga makota Allah ya ruba asiri eh a wannan kuma wani karatu ka zo da shi daban ba wani zancen cewa wani in kana da iko kai wa iyayenka an gane ko amma shari'a ba ta zo da cewa lallai ba za ka yi layya waje kai wa iyaye kyautatawa ce tunda lokacin kyautatawa ne ka ga ba ba ai abin da ya fi kamata ma dan kirki ne kai kai mutu ko aka yi buka mata iyaye daidai ba gari dai kuke ba amma iyayen ka ba layya yanzu ka zo gwara ka bayar a hada hadda kai ai ya ji yawwa haka amma ba ban taba karanta a cewa a wani guri ya ce mutum ba zai layya waje wa iyayensa kyautatawa ce kyautatawa ce kuma haka yi buka mata gaskiya sai dai idan kai kai ba za a ce ba kai ba to shi ne yake cewa ana bi buraida anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yawm al-fitr annabi ya kasance baya fita ranar karamar sallah ta yi da'ama har sai ya ci wala ya da'amu yawm an-nahari kuma baya cin komai hatta ya zuba hatta ya yanka dabbarsa magana cewa da ko hanta ba shi ma ba nasi bane yazo da shi ana ganin ta fi komai saukin da suwa ne shi ga amma an kana da wabin yanzu a zamanin nan in ma nama ne akwai abin da minti biyu uku ya ga saman shi to abin da ka fito a ciki kawai shi ko me ba zai hanta ba dan za ga ana ta gaya mana sai mu ta jiran hanta sai mutum ya jira na yi babu wannan karatun saboda haka duk abin da kaga ya bi ma sauki ka dauka kai amfani ko wanda ka fito amma har yanzu ni kai rana ba zan hanta eh saboda haka wannan gini sai ka ka zaba abin da kake na biyar mukhalafatu tariqi saba hanya karfata ka san tinya eh ka san tinya to tinyoyi su ne karfata akwai ta gaba akwai ta baya yawa gaba ɗayan ta amma ba guturowa za a yi ba shine karfata eh ya ya gane da to sai yake um na hudu mukalafa na biyar mukalafatu dari isaba hanya an jabirin kala kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm eid khalafa tariqa annabi ya kasance idan ranar idi ta zo yana saba hanya yana saba hanya sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi wannan na kalji wanda ina ga shi ba za mu biya shi gaba ɗaya ba kansa za mu tsaya ki tafi mun dawo bayan hutu sai mu karasa ko muna da lokaci shi kanka za mu tsaya gaskiya shine a takbiru fi ayyamin aidai shine na karge yin kabbara watakila zan kan biyo ayoyin mun dawo kuma za mu dora ta kansa amma mun gama faɗa abubuwan da suke mustahabbi kun ga mun yi magana akan idi kenan alhamdulillah sai yi qala Allah ta'ala wa litukmilu al-idda wa litukabbiru Allah dan ku cika kwanaki ne ku riga ambatan Allah madaukakin sarki alama hadakum aw tajriyat tsiyar da ku ne wa la'allakum tashkurun kuma dan ku yi Allah godiya wa fil adha a sallah babba kuwa wannan sallah garaba kenan qala ta'ala ya wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambata Allah a kwanaki ma'dudat wanda suke kirdiga gu wanda aka sanyawa wato iyakan iyaka ko ayyamu ta shirik kenan kwana uku eh ai shine za ga ana bayani din kuna ta sauraro malai za ki ta bayani cewa za a yi sallah sha biyar ake wa kabbara kuma kowa da kansa zai sallah sha biyar kuma kabbara shi ne a dunkule a karatun mu zai faɗa amma ba za mu faɗa muku yanzu Abdullahi dan Mas'ud aka ce an samu yana yi yadda kai ta yi ba ta mu ga ingantacciya da Annabi ita yake yi ba saboda hakan kada za ka ce Allahu akbar Allahu akbar kun ga tauhidi kenan shafai la ilaha illallah Allahu akbar wallahi alhamdu yayi in ka ga dama ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd duk yadda kai yayi shi za a yi wani Umar zaka ga akwai sigar sa Abdullahi da Abbas akwai sigar sa sauran sahabbai kowa da siga kabbara ji a rika jin ta ina ba ta an fahimta saboda haka wannan shine ba mu da iskali eh ai da wata takbir da yake in Allahu akbar sun kai ta mai tawa yayi an fahimta da kyau ko wayancan asa ne a suka zo daga sahabbai kowa da sigar da yake fara to yasa malamai suka rubuta shine wannan karatun da malam zai yi a nan yanzu to shine yake wa qala wa kullu ladhi ayyan ma'dud wa qala yake kazalika sakhara lakum shi ta Allah kamar haka ne Allah ya hore muku su dabbobi banda horewa Allah ya baka yi saka yin karakumi ba litukabbiru Allah in ku rika wato kabbara saboda ita haka fi bukata girmama Allah alama hadakum abu ta shirye da ku ne قال البخاري بخاري يتي قال ابن عباس ويذكر اسم الله في ايام معلومات ترك امتا Allah cikin kwanaki ma'lumat sanannu sai ce ayyamu tashiri ayyamul ashiri sai ne kwanakin nan guda goma har a yanzu ya kuma ga ana so ka yawaita alkhairi da ambatan tasbihi kabbara da sauran wal ayyamul ma'dudat su ku ayyamul ma'dudat sai ce ayyamu tashriqi su ne kwanakin yaryana tashriqi ne shanya nama an gane ku shanyawa tunda a nan lokacin za ku shanya shi ake bushi a yanzu sai a kilishi ko abin da ya kama da wa kana ibnu umar wa abu hurairah ya kharujani ila suqi abdullahi da umar da abu hurairah sun kasance suna fita zuwa kasuwa ina ga bara mu biya gabar kawai sai mu tsaya kan magana albani ma dora ta nan su kasance suna fitowa a zuwa kasuwa biya ayyamil akira a kwanaki goma yukabbira ne suna kabbara wa yukabbiru nasu bi takbirihi ba mutane da sun ji suna yi duwa sai a ce sun tuna mu su waje su dora ba wai suna faɗa suna faɗa ba fa yawwa kamar yadda ake a yanzu wa kabbara muhammad bin ali karban nafila muhammad bin ali a bayan sallar nafila ba shi yana yi ba ma ta farilla ba tunda ba iyakance ba wa kana Umar radiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi jimilan ana jiyo da yana Umar yana yin wannan kabbara a cikin kubbarsa kano gidin sa da yazo ya aje yar wato dabbukarsa yana yi a ciki yana yi ana yana yi amina fa yasma'u alul masjid kowa da ya ji sai na Umar yana yi su in ma ya manta fa yukabbiruna su ma sai su rika yi wa yukabbiru alul aswaqi mutanen kasuwa su tayi su ma hatta tartajja minan takbiran har sai ka ji gundi shine tartajja ba wai ana rukun sai yana faɗa kowa yana karba ba tartajja har sai ka rika jin gundi yanzu kowa yana azkar ko qur'ani kowa yake biya sai ka ji masallacin ya rudi ko to irin wannan shine tartajja har sai an samu wato nan irtijaji a ciki ka rika jin gum kawai kowa yana takabbara to shine yake cewa wa kana ibn umar yukabbiru bi minan tilka al-ayyam sai na umar yana yin kabbara a wannan kwanakin amina wa kalfa salawati bayan salloli wa ala diraji kan shimfidarsa wa fi fustaihi me fusta a larabci fusta yawwa haka idan yana zane kun tuno kalmar mun taba yin da isa na dambiyu kabar makaba ko wannan ya rike gaskiya wa majlisi yadda gurin zamansa wa mamjahu da lokacin da yake tafiya tilkal ayyami jami'a wannan kwanakin gaba daya wa kanat maimuna tukabbiru yawman nahari maimuna ma tana yi ranar sallah babba wa kullan nisa'u yukabbiruna kalba abana ibn usman kuma mata suna yi a bayan aban idan ya wato ya su sallah bayan abana ibn usman wa umar bin abdul aziz layali tashrik a wannan kwanakin na at-tashrik kwanaki goma sha wa mu ko sallah sha biyar ma a rijali tare da maza fil masjid a masallaci amma ba fa tare ba yawwa wa waqtuhu bil bidr hina yakhruju ila al musalla a sallah karama lokacin yin kabbara ko shine lokacin da mutum ya wuce zuwa ga musalla hatta yi salliya hatta yayi sallah qala ibnu abi shayba abdurrazzaq ibnu abi shayba yake cewa oke ibnu abi shayba ba abdurrazzaq shi wancan ne musallaf shi ma ibnu abi shayba musallaf ne dai حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون عن ابن ابي ذئب عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر annabi yana fitowa ranar karaman sallah fa yukabbiru ya takabbara hatta ya ajiyar musalla har sai ya je gurin sallah wa hatta ya qadi sallah kuma in ya je gurin sallah ya huta ya ci gaba da yi har sai ya yi sallah fa idza qada salata da zara ya gama sallah qada at-takbira sai ya yanke kabbar to wannan shine wannan nan za mu tsaya abubuwan da muka faɗa yi Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon ubangiji na alaikum salam sunna da suka guriya a ranar da yake zuwa